والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da lafiya daren laraba bakwai da watan rabi a awal shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan suna gama da yin salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da goma ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba a manta ba sun tsaya da yin na sarari mana tarbiyya na hudu za mu gani tarbiyya da shafi a wannan littafin mai albarka na annuru wani marjan fi masa baka alayhi shaitan inda muka ciki a kitab littafi na arba'in da daya yau za mu tashi littafi wani littafin daban na arba'in da kitabun rufiya littafi ne da zai magana akan mafarki shi ne a rufiya na مالك الحديث هو عن ابي قتاده رضي الله عنه قال اقرب ابو قتاده ان اقرا في زيدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نادى على مدير الحديث ان تبرد اجريتي يرى سوى الرؤيا من الله mafarki mai kyau daga Allah ne. Lokacin da kai mafarki ke kyawun mafarki da ya farki a da ya ke mafi ko aka yi ba da ba yi ko farki ko ka yi ko ya ke ba eh wani ce an ko ya ganka ka da mara ko ka daura a wuri ko ka ga mutum da ana yi wani yana iya ganko wani wani abu ne mai to a cikin da ya ce a rufi ya ce da labarai shi ke kyawa da lallai wani kulku shi kuwa mummunan mafarki da ke da ƙarfi nan قال قال وما تأتي تملك واحد الشيطان ليحكم الذين آمنوا وليس في ضالهم شيئا إلا بإذن الله يجري وعلى الله فليتوكل المؤمنين أبشرت مجاهدا فإذا رأى أحدكم شيئا إذا سيمت يده الأرض يكرهه لعيشه وليمسك كان يمسك ويعيش حين يستيقظ lokacin da ya farka a da ta wuce wani lokacin kawai ya mafarki an biyu ko kuma ya kai daga guri shi tsawon da ke ne ba wani ne yana farki in kuna da za ka ji a biyu daidai lokacin da ya samu Sau da haka koyi ga wani abu da kuke yi wanda ya zo da ya farka. Mutum ya taɓa yin da zo da ya farka. فإنه في ثلاث مرات تقوم ويدعو من جميعها فيمتنع الله ليكبر من جميعها فإن هذا دوره أن الابتداء من جميع الأراضي من مقوم المسؤولين من جميعها فكل عشر شيء يكون لشيء ما يجي رواه مثلا لا kaje ko wani kima da kyau ne ne mutane ba za ka yi mutane da kyau ba a bangaren hannu da wasu da kwanciyar ka kawai da ɗan suka ga yakuwa a kanin ne wanda da ya domin ba abin da zai zane ka ya sani shi kuma ke nan kullum baya da kuma zauna lafiya eh a babban jima da ya ce ka me za mu koya ga kan wannan ne ba yake bayan da Allah ba ya rawo na yin min al-ayyi huwa min jinsi ruwa bayanin cewa da abin da mutum zai gani na wato mai barci zai gani na da gani a barci yana cikin wato nau'in mabarci ne na cikin bayan ba an zai kudu ba zai ke da ba da ya bayani a cikin ya bayani cewa mabarci mara da kuma da gani ne dan baya cikin da zauna lafiya wai kuma ya ya kuma inda wai duhu a cikin zai fata ba da kuma fata ba da kuma yi muna lamar cikin da. Dan ku bayar da ilaji sai a ɗauke ba da magani imara a baya kudin rubuce da mu ga wanda ya ga abu da yake damun da abu wanda ya ga abu ba da rai a rubuce wa abu da na hudu da rabu وقول الشيطان بالإنسان حتى في حالة نوره يحزنه يبدأ إذا يجري داود كبرين حتى أبنتي يا بابا ما يبدأ قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان أنه عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أن يوصل شيء أن يسمع أن يقبل da juma'a ta zo ka kace kace da wannan musulmi shi ne ke tsara wannan talata da zuwa ga ko an kara mu ko da talata shi ke tsara wannan in ka gaji da zamu kan ka an kara sai ka da ga sai da Allah sai ba mu sai ila shi ne ke tsara wannan da tsaro da ban kenan da kan ne da ke da lokacin da yanzu ba ga shi kun kafa yadda magana da ake yi magana da ake kan yadda shekara wai ake yin da ana miliyariya a wancan kwanan miliyariya da niyyar za a wata da uku ne domin mu yi zaro shekara wanda na uku bai zarari da awon da ake yi ma wajen bakwai ga wata kwanan da ba ka yi miliyariya ko dubani ita ba wannan 2024 ga shi ne jama'a gara a wata da ta hanyar wannan shi yanzu da ranar da yana da wani rikin da a wannan da rikin wutar da magarwa sai su ce kuka gani da jini da ya kama ya ta fi da da shi da ai ai ana da yin gurgura da ya gara su kai ba ba shi yi shi mutu kara ta yi tamarin da yin alisabu ko shi yi shi kara ta yi tamarin da yin alisabu ko shi ke kara da lantarki za a kara da ya sai mun da shi da ya ga ne ka in ji za ka talatin abubu su ji ka talatin da ya gaskiya a ƙarshen ji ka talatin da ya Ubai ba ce ma, na hausa su suna wata bakuna a in ji kara tamanin da shi da da biyar kuma ga shi kullum sallah a kan gani sallar haka muka da shi sallar zai saboda irin wani nufi annabi akwai da zuciya su tara da yin masallaci wani da yin kalbuhu mu'allakun bil masallaci wannan shi yake nuna wa da masaka ne ke ba in dai kana da shi da masallaci to ba da shi da mun yi wani na kace isa dan gudewa yanzu alaka suna suna suna wa'azi a kasar biladun sudan shi da kanin da abdullahi da wani da ɗan sa muhammad bello ana da zagawa suna wucewa da gwamnati da ya tukuna a gaban yaro ya ta karanta masa babu yaro ɗan cikin da yana ta mai mai yawa kaza yana mai mai yawa ya ba da abdullahi da wani da lamun da sudan shi da an gwamnati ruwan sa mana tambayi da ya yi sai mai sai da aka shiga wani garin fulani wani kawai kawai ne na jirgi masu karin gudu wani da ke da shekara da su da wani abu yana ta shekarawa ni ma da abu da mun san ko shi ne ina an tsaya yake sun gani yace ga na kada da wani an da bari ne ne ka ga wani ya ka yace ba wani wannan ne magana ba wannan ne magana eh wannan shi baiwa shi za a taba yin jira da zuwa da yake wa shafin da za a iya taba yin jira da yara ka taso Allah ya kuma je ka zama ka kurutiyarka duk a zama da su sun ka kai kowa yana iya yin wani abu amma ka daure da ma'ana to za ka yi kifa mai Allah ya tsara ma kai to da ba a fi ne guda irin da ga wato tsohon yaro ana masallacin kuma ana rane da Allah da aure an yi ba a sanin da shi ne rayuwa ce amma wallahi wannan zaɓin na je karɓar anan nan cikin birnin kano na je karɓar kayan yara na makaranta kawai da gwamnati a cikin gida ne kayan ciki gida ne da gwamnati da ya doki tamanin amma ya zauna a kan kujera an tsako an kuna a cikin lafiya idan ba ku yi idan idan ba su ne ita shi ne wanda ko in ji bayani ne wani na ya koma ne yana da wuyar wani ɗan cikin sa yana da cikin sa idan ya dawo ne ake cewa ai ɗan faran da ya ya bar wanda ya dawo ne yana da yana da yana da kwallon yi kuma su ne mai ba ba wallahi shi bayanin da yake kenan cewa kawai na ta tambaya cewa sannan an zamo bana ke tsakanin furan da ike wasu bayanai da yake bana da gode wa Allah Allah in dai Allah ya ce yau ce kai dutse ka ara dai da ke da masallaci yau gode wa Allah wallahi kawai kan da ke mamaki shi kuma ta ga mai wa Allah ga su baya zo kan su ba sosai amma bayanin kwallo ne ko wannan ba wani irin da zamu ba da jami'a za ka yi ya zai nuna su ne su wane ne na baya su zai ka ce tsohon annabi amma har an tuba ana yi ya kamata ya dinga ba da zai wannan ji to zai yake cewa wannan shi ne yadda shi zai yake gane ya shi na gaba na ake wurin rasu Allahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه اذا اقترب الزمان انذار ان يكون لم تكن تكذيب رؤيا المؤمن mafarki ne ne su zama da gariya shi dai ne ne na samu ke kusa da gariya ba mu yi ba in dai mu yi ne mafarki ya yi wa koyar da kansa na da kansa Allah ya zara da gaskiya wani abin zai faru kuma mu bai wa da nan da ba an rabta to sai Allah ya saka shi da kada sai a kuma kirki mu ne a kan zamani don kai wa kirki ne ta fada yi kokari ka zama mu ne wa ru'yal mu'min sanan فمن يؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يجتهد لكن yanki arba'in da shi daga annabta bi ta ka faɗi wannan na ta wannan bayanin nan shekara zuwa annabi yana annabta yana yana wahayi da zuwa wani shekara da biyu yukani a aiko annabi a matsayin annabi sai da ya wata shi da ya rabu da nan ka dauki shekara ashirin da uku ka cire wata shida a cikin shekara ashirin da uku ka gida zan bai ba arba'in da shida bai ba wata shida cikin shekara ashirin da uku wata shida sau arba'in da shida shine shekara ashirin da uku haka ne ko cikin shekara da shekara da guda biyu ashirin da uku da wuri arba'in da shida shi ne annabi ya ce mafarkin mumi yanki ɗaya ne daga cikin yankin halarta mu yanzu ba za a zo mu annabawa ba amma kana mun yi za ka samu sai wani ko ba gobe na annabta abin da ake yi sai din da abu da shi da annabta ko Allah ya bada ga wannan sura ya kamata ya takara ko kowa ya ga za ki zama mumin da zai yi ba wannan ko na annabta shi dai ba annabi bane amma ya ga wani da na annabta shi za ka da bai yin wani sai ran da yi wa wani ko kai je wurin da kage ya bai wanda ha ba dole ya wani wallahi ya Me za mu koya a ƙarshen hadisi, ma yi wasu min al-hadisi, taro a tsari ba min al-mubashirat. Allah ya ce mafarki na gaskiya da sai al-mushrik a dukkan ake ma cewa za ka samu kaza kafin ya zo sai aka fara da yamma ko a mutane a kowane da yamma a alkawari kafin abin da ruwa ka iya kashewa a mutane a kowane da kasan cewa baya wata wani ce wani ko wani ba ka dubu goma to insha Allah a yau din za ka fara kasanta wani ba zai iya cin baki domin ya san baya wata wannan da ya faɗa baya wata ko ma kai mana albashi mu bayyana albashi to da haka albashi ne Allah ne ba wani abu zai ba ba da dama kafin abu ne sai ka fara da zubi a yi wannan ba shi da matsalci ba a da zama da ba shi da gani cewa da rafi wa yanzu akwai mutane akwai muhammad insan yana da wani littafi alƙawlin da ni yau annabi القول الذي يرو الذي littafi ne guda ɗaya littafin da ya yi a kan duk mafarkar da annabi ya yi ya yi ko kuma aka yi ya masa domin annabi za mu fitar da nan in an ba da ya gaya ne jiwa ya yi a ko wanda ya mafarki a fassara da mulka ko wanda ya mafarki a fassara masa bayan annabi ya bar duniya da ta abokan bayan suka bar fassara rujini to a littafin da ya kawo duk mafarkiyar da nan ayoyin da aka cika tafi da nan kwanci na alfahari duk ya kawo sannan ya kawo ba hajji da irin wannan hadisin da muke yi a duk ya kawo su kuma wanda annabi ya manta sannan ya kawo alamomi ne wato in mutum ya fassara mafarki ne da mafarki akwai mutumin da ya gabata kai alamomin mutumin da ya gabata ka ga ya tambaya ya mafarka mafarki ba kowane garabu da ke zuwa ya in kai karfani da kai wani garabu ba wuri yi fassara ba da yawa ya samu wani yake ana kyautu da wani da su yana kokarin mun Allah kuma yana kwatan da gaskiya abubuwa wani mafi da kawo sannan ya san duka da alƙur'ani ya san ƙorfi na mutane irin wani da abubuwa duk da ya san kaga yadda bahaushe ne babban kira kuma sai da za a fassara ba ba dai dai da ku ne ne ban san ban kira ku ne za ka fassara ba dole sai ka san kowa duka da wannan na mai asuwa in dai abu ne da yi ne ba sai su zan da wannan ne na biyu da kawo rubiyar mu'min ولا تختلفوا قرب الساعة أي أن تعرفوا ولا تتكلم قرب الساعة ما يجي mafarkin mummin yana faruwa ne bai saba wa wato kusurwar alkiyama na ƙarfi a rufiyar tsariya ta tun wala ina ta jiru wala tambari alaiha a samun jirage عن عبادة بن الزاكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روي المؤمن الذي يجي عبد المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يأتي إليه من ينقوتي أربعين من الأنبياء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روي المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة غير منتهي shi ne mafarki da wai wata anan wannan kuma abubuwa ya su ne babu kawai da ni da na ajin sanan babu da yake magana a kan fadin da annabi kira da annabi Allah ta fada ga shi mara ayi bil mara annabi ya ce duk wanda ya ga da abinci fa kai da ayi duniya ne amma in bai yi ko cewa da su annabi ka gani sai ya zaka gane annabi ne shine ka kan dubogunsa da dabi'unsa shine amfani zuwa makaranta da kan da jirgi da bayan da ba mariya ko jirgin kanta suna da jirgi akwai baji sai da aka yi a kan da bayan jama'in Muhammadiyya su gogo an tabi duka sai ba mu jirgi wanda hada an bayani shi cewa a dagin annabin ba ya daga da ya daga idan mutum ya hango annabi a nesa bai dage masa rama da wanda ya ce shi a kusa da wanda ya ce shi yana cin karo da wanda ya ce shi ya ba shi baya annabin ka gani amma ya tafi yaro da ne akwai ya duk ana akwai yadda ake masa annabi ya tafi ya banka ko ka hanko shi a zai ne ba ka ce mutane yawwa su kun gani ne da ake masa sannan abin da ya sa ake so ka samu mutumin jirgi za a ce mafarkin abu daya ina wata da zai yi wata mafarkin karanta ai da za a kowace zai mafarkin karanta a fasa ramar cewa alheri na kowace kuma za a ce gani ba ya danganta da bincike ya danganta shi za a ga fasarorin da baya kowace ya yi fasarar kiran sallah ya yi mafarki da yana kiran sallah abin da ya yi hajji ba wani ya mafarki yana kiran sallah kuma kiran sallah idan kiran sallah ya zo abin da ya hajji da ra'ayi haka za ka yi ta ko da kira a ko haka yau da kana kira da ta ko ka ce wannan da ta wanda ake biya da in kaga kaza kaza bane ba ka bane ilimi ne Allah ya ba mu mutane tunda an ce yakin annabta ne saboda haka yana buƙatar a lokacin da abu ke zo Allah ya bani da hafa ka fasa abu ba wani kawai rubuta da ke jiran da kaga kira ka bani ba ka bane domin kiran da ba shi suke wannan abin ya ke hajji bane wannan kuma ka ce zaka ne a yi yare ko wani dabba ba saboda da bambanci wannan da shi ne wannan tsohuwa wanda ya fi saurayi kowanne saboda haka kare ne mun mutum ke yi wa in ba haka wani hakuri da kudin da ya hau in kewa domin a tafi cewa ya kafa tsuntsuye ne ya aka masa rama da dole ya faru wannan ka nemo mutumin da yake ba wanda ka je ka je wani wa banka ne to abin da ake nufi ke kaje ki da ke da da mutan yadda aka yi ki da kamar nisa da kuma kun ke zo ba abin da yi zama ya yi kana amma sai ke shiga wani bayanan da ya zo ke ma shi a cikin shi ne bambanci da ba ta bambanci zai yi ga wani bayanan ba isa da yara ka gane ba annabi bane da ma'aure ne wa abu auni na addini shi ne idan ya zo ya baka doka irin wanda ba ta haka ba wanda ya bayar a duniya su ba shi bane misali kawai ya je ko da wani littafi da bai yi a cikin Qur'ani da bai wanda za ka duniya ba a dade gare ba ko yanzu sai ka je da janna Allah raka ko sai ka je da ba ina ga kai sarbarin aljanna ba ka yi mutane da za zauna ba a dade ne amurka wata kare abubuwa ne za a yi shi da zuwa gaya ba amma dai ba ka taɓa da za a yi da wani da gani ba wanda ya yi ga annaba a barci yadda ya ga annabi kuma ya ba shi dokar da ta zaɓa da wanda ya bayar ya ba wasu abubakar da kuma na rage da ana yi na gari ba da ni ba idan an tafi da kuma tafi sai ya zo a mamarki sai ka ya ce ba dan kai da da wala ko na ta yi ko ko ni da ko ta ba za ka ga wata ma wanda da ba ya fara a ji shi ne Allah ku ne domin jama'a da yake ina ba yake kana da da ba lalle in kana yi da dora ba dai in ba ka yi da ba shi ba dubar ku عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت الذي يتداعى مثلا يقول لا دع الذي رجع مر عليه في المنام هو سيجد ابدي فسيراني في اليقظه تسمي سيجد ابدي امام الدنيا على يرى Allah ya kaga da wala ya tawassal ke da bi domin idan baya gaba ne baya gaba ne ne ne ne ka gani an gaya ba kamar daidai da ya ga annabi bai ta ba bai ta ba domin ganin annabi ai babban mutane wani ita idan mutum ya je ka tambayi wanda ya fara zuwa zuwa ka na farko kenan madina da ka ji garo da an tabu shi za mu ke ba zuwa abin da zaka kullun ga shi mutum ya kada rasulun lafiya ta sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi sallallahu alaihi wasallam da goyi ne yau ga saka shi bita da nan ba abin da yake wannan da ni na kuma ga da ba ka ga ga ka je kawai ya zama da ga saka kawai da wani irin mutum ke zama na nan ne yan miliyoyi ne ruwan adam da suke yi wa da lafiya kake yi ko kake fada yau ga saka ne mita da za kawai ga ta gani ba abu da yi wani zai wanda bai ji wani nan ba Allah ya kai wanda ya ji kuma Allah ya rike ta ta ba ta iya ba alim to bari ku ji sai ce na idan ku ya jawabu ru'yat an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a ga annabi a barci na biyu ru'yat an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yajidu ruku'a ganin annabi a barci ba zai yi ba وقد وردت روايات كثيرة للأحاديث تدل على ذلك ثم هذه يوضع عنها لو لا توصل الخلاف بصورة النبي الحقيقية قلت إذا في بيت كما تدل يا بصورة لو تجد فيها أبدا يتنيا مبادر لم باب في تعويل الرؤيا باب يجي وكذا أكثر فسر مبادر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اولاد عباس ولد اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذكر انه فقال اني رايت الليله في المنام الجمله ويقول عباس فسر فقال yake a cikin bacci na ga wani jirgi ne ya rasu da abincin da ne na ga wani jirgi ne da tsohu samna wani akana wani jirgi ne yana tsoho da man da zuma daga sama yana dubuwa da yake gina amma da cikin da baki na ko tana darba tana dubuwa da kuma zuma suna dubuwa ta cikin gidi ne har sai da yake da mutum da fara wannan fa'alan nada ya takaffa kuna bid'a yace abin da ya ga mutane suna ta riba tana dubu musu a kan hannu ana ta bin wannan darbar tana ta zubowa da wannan zuba yake balon tattu a mutanen da ke bin wannan abu da yake zubowa da zuba a kowace yake samu da yawa sannan wannan tattu da kuma wanda kaɗan yake samu na yawa kuri wani zai samu da yawa wannan kaɗan wai da sababu yake kawai ana haka jira an wata igiya ta babu bi ma'ana abdul sai ga wata igiya wasil min al-ard ila sama wanda ta zo tun daga sama a kana ita igiya a ya kamata mu ji wannan ba sai wanda ya mafarki bawan Allah da ya mafarki yin yake ba a rasa a farta jiki yake sai daga ka saba injiya da yake ya rasu da na kai ran da yake injiya ba a lokacin da kawo gaba sai sama da kai ثم أخذ به رجل آخر فعلى به يجي تنبأ يجي يقوم قال يقوم بالتجاج زما ثم أخذ به رجل آخر فعلى به تنبأ يجي يقوم sai wani kuma ka ba shi ma ta jayi mutum da wuce nan banda a tabi mutum biyu ana gaba da ita su nan su sun ma kaza ki yi rasulun haka sannan na uku ko na hudu shi ma zai kama igiyar banda a ce ba a wani ta tafi sun ma wujina to sannan sai aka ƙara sauri ta sai ya tura ya tafi ya daidai amma ta ɗinke da farko sannan ya wuce فقال أبو بكر إن أبو بكر قال له أقول فيك يا رسول الله يا مالك هذا بنا في أنت يأتي باي إلى يتوفى ساكريك والله لا رسي لك لعل أن تجعلني فأعبرها لا رسي لعل أن تكابرني إلا فقد الله مبارك cikin annabi da rayu da aka bada da mutum da matsalar mutum amma ka zuwa kaza a kuwa ake cewa hukuncin da ke rantsuwa a kowane da kowace ya san mutum garwaye kuma ba ka nan a amince irin da iyaye ma da za ka wani ya zo wani abu ba ba abu da ne Allah da ya nan kuma saboda abokin yaran sai kuma sai ya hawa shine kutar da da rasuwa da annabi ya mutum yana ganin yana da kima a wurin da shi ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي في عمر أو بكر بن قال بيتي amma sunna mai zuwa ku yi sallar mu ya ce wannan jinkitar da aka gani wani ina ya ce musulunci shi ne wannan jinkitar wa man da ya tuku min al-atabi wa sabri yace abin da kuka ga yana tukowa na wannan wato darban da kuma zuba wal qur'an bi kuma qur'ani kun ga kun ga ai kurani a ke wajen samu yawwa ba kowa ne ke yi samu kurani wani ya san sauran kaɗan wani kuma babu wani kuma da yawa alawar duhu da zinku ya ce daɗin da ne ke zuwa wani tattu min al-Qur'an wal mutaki a kokon da zai samu Qur'ani da yawa da fassararsa kamar yadda Abu Dawud ibn Jabal kaga manyan mutane ne ba ba ta amfani kamar za a mai da kuma manyan mutane dalibai ibn abbas wal mutaki a ko da kuma kadan ne wanda ne kuma ga Allah daga Allah sai kai ku duba ne wa amma sababu wannan koyi ne da suke gani alwazin bi da saba ila na wanda ta sako daga sama zuwa kasa wal haqqu alladhi anta alayhi fi gaskiya da kake akai ya rasulullah ita ce wannan يقوم به ويعينك الله وتكلمه لأنه على يدك في ساقبنا ثم يقوم به رجل من بعدك sannan bayan ka ba duniya ko wani wani daban zai zo ya rubuta da waye kenan ka ba mu yake shi bane zai ce bayan ka wani zai zo ya rubuta da ita wanda ya rubuta da ita shi ya rubuta da wani kenan saboda ni haka ma ba da bakari ba suke ji ma ko ka ajiye domin shi ne bayan da yake kana da ido wanda ni bi ko da yake kama da bai an dubi shi ma Allah ya saka shi da wannan kuma ya ku rajulun aka sannan sai wani da bani zo bayan da yake da shi ma ya zo da yake ba an dubi shi ma Allah ya saka shi wannan kawa kuma ya ku rajulun aka sannan sai na uku yanzu shi kuma ya rike shi da bayan ka iya ubini sai da tsinke shi an gane ko in mai yudar da hu bai a rufe da za a kuma kulla wani biyar shi ba ta zama da shi yace ba ku biyu ya rasu da lafiya ni an yi hu ba da labari ya bai kan Allah sai da bai jira da bai da Allah da kuma za a gare ka amma me yasa aka ce da aka zo kan sai da Usman da shi ne shi na saboda eh wannan ma da dalili ne mana da ba cewa ɗalibin yana da ya annabi ya bar lokacin da suka rika shigowa yana gefen rijiya ko yawwa yake cewa kai ma kan aljanna ne amma sai Allah ya jarrabe ka ko ba da aka riga aka yi kai sai aka karya ne kuma aka karya ku duba ku gani wai waye gaba ɗaya shekara talatin din nan waye yake sadar adalci sai Abubakar ne kawai. Sai da Abubakar lokacin da annabi ya bar duniya gaba ɗaya shekara biyu da yan watanni cikin wahala ya yi domin kokari yake dawo da yarda. Wannan kokarin da yake yi kuma da yi wani bilan dare a yadda ana yi ba ina ba a gajiya ne ke gajiya ne shekaru goma sha hudu wajen goma sha biyar na gajiya misali ne da yake ake zo a rika mai misali a kai sai da Umar da yazo abin da ya sa ya dadin mulkin su shekara goma ne saboda da sai da Abubakar ya gama barkai sai da Usman da yazo shekara shida shekara goma sha biyu shekara shida da ta farko shi ma ya ji dadin sa amma shi da karshe shi wahala ne kuna kan lokacin yana yi wasu shi ya tawaye ne ba su ne shi za a ga shi za a yi ne shi ba da yi mutane da suka ce aka zo ana tarihi ma wai sai na usman wai dan usman na afan za a kalla wani cewa ya ci kudin gwamnati eh wanda annabi aka zo rijiya ne babu ruwa kowa su yi labarai suna ana da sai ne a biya a nan ne yake wa zai biya aljanna za ta fada a gare shi ba da kudin shi ya ɗaya kudin dillin ka kudi sau ɗari ya ɗauka ya bayar wa a ba wa shi wasu mutane za su kalli ce mai yanzu kudin gwamnati wanda ya zo ya yi ya kafa wakafi yana da hanyar da abadi nan har duniya ta tafi kuma yana na da ne shi ya kafa wakafi cewa waɗanda Allah ne an yi da ana lura suka je mace daga tambaya za a nuna ma hawa kullum za mu tafi wurin da yake zaɓar da income da yake gudanar da wurin shi ya yi shi za da suka je wai kwana goma da ko arba'in da wani abu da suka hau kuma da karatun ƙur'ani yana asibi ya tuna musu cewa ku tuna ku shi ne a sake ba ƴaƴan da biyu in cikin zaɓe ba wanda ake wuce shi kake mun sani yake kuma bayan wannan shafi da ya ba da wanda suke mun zai ni ne a cikin cewa zai sai rijiya aljanna za ta fada a gare shi ce ni ne biya kuma ka ce aljanna za ta fada a gare shi suka ce mun zai ni ne annaba da za zo za ta yi zuwa mauna a mutane goma da yake aljanna za ta fada a gare shi suka ce mun zai kankan waje tsari makarantar ta kaba ya kai man tsara waje kai man tsara ya rika a cikin tsira ya yara wannan ba biyu yau na ta to ba da ake kasar kudin sai da ake da yi ba ba inda ya yi jin daɗi ba shi ba haka aka rika bugawa wanda za ka kiyaye da fasin muli a wannan tsarin kula ba wala jini sai na umar ne kawai amma duk wahalar da to shi ne yake ba gobar ku ne sai ke a ba su gani ya rasu da nan ya ce an ta yace ka bani labari ya bai gina nan ba ya gina ya zama fanta da ne a tarzu abu a ka'ani وتقدم لنهايه ولا يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بعضا وقعت بعضا فسيدي والكل كان يدي والكل هو كان يقول يجيب على سيدي وإلى أن يقول كفرا wasu malamai ke yi suna kuskure kamar su kayan ne guda daya shi ne inda da ya zo gurin maganar al'adar wa tafi kamata ya ce qur'ani da sunna akwai ta da yake kurari kawai gurin wayan nan wayan da za su biki ya fito da sunan karara abubakar da umar da wanda za su zama hajjibobinsa aka wasu ba da mace ba ba a nan da yake zo tunda shi ma sai na wakar da ya zo ai ka ga bai san shi ba ne sai waye wanda zai biyo bayan ka wanda zai riko to shi ne wannan a tabta a tabta amma tsadu to kina da yake a tabbata ba da ba ka da ba da kare ki ba wallahi da rasul da Allah sai sai na maka da kuma ruwa da to haddi sanni billahi an da rasul da Allah sai ka ga ya fi da ruwa kana sai Allah ya ce la tu kin gari da ruwa bare kake ce a tabbata ya dole saboda gudun kujira domin a cikin bayanin da za a yi akwai wani nan abubuwan kaddara da riga ba ta akwai abubuwan da annabi ya riga ya faɗa sai sun faru to bayani a kan ke zuwa shi da fa'ida kuma ga shi duk baro shi ne kaddara da ga da mana wannan abubuwan da shi suka bara a da mana har a nan yace alhaji shi ne ba zai maza bane sanadiyar kiriya wata wakati irin wannan bayani shi da annabi ya yi magana za su zuwa sai a daga ne za su zuwa da yake نعم وجيتي ما يقصد من الآية جواز تأويل الرؤيا يا أهل تعبد الأمر لو جواز استكمال تفسير الرؤيا يا أهل تأويل فسر الأمر eh mun yi ruwa bayani mun kai da yi ko kai ba yi in ka ga abin da domin fasara cewa a to kai ka fasara ne ba amma kai su ba ne ba ba kai ka ga wannan mafarkin ba da matsala yawwa zau da haka sai kai ce da ba ka lokaci zai zauna lafiya a bayan da kake kamar zara annabi ya kaba su ne shi kuma su kuma ya zama ne ke daya haka yi su jirgin ne daga wata rejin ne koma wannan in ya ba kai kodan alayyar ne wanda ruwa ya ce yake za ta ba Allah shi za ka zama ya nema matsala bayan ka zai yiwa da mumi ke kokarin bin Allah matsalar alƙur'ani ya san duka alƙur'ani ya san hadisi ya san ƙulbi na mutanen da yake rayuwa da su ko na wanda zai matsalawa duk sai ka zama ya jawab ta hadisul mafsul ma wujud al ya halatta kai ba da labarin akan wanda aka ubada kuma da balada da aka cewa ga mai balada a gudu na hudu jawab annabi ibrahim a cikin mukti ya halatta a yi wani lokaci ba dole ba ne ana ce abubuwan da ake so kai wa mu ne shi ne ka kuma da rantsuwarsa amma idan abin ya ba yawa kai ka kuma ta ba kuma ya halatta ya san ka ba ko kuma rantsuwa ya sanar da kaga za ka ji sai ka rubi ko sai kuma da ke da ba ya eh yace yace da mutune ko goye abinci goye ba da duk abin da zai yi a wannan mutanen mu babu ruhiyar da ni babu da yake magana akan mafarki a sama yin lalata da har yi na amma rafiya da ma duba annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yake arani aka tsawo bi duwaye ni na ga kaina eh annabi a mafarkin annabi annabi yake na yi mafarki na ina yin addu'a shi da addu'a shi فجاء لي رجلان في قابل بيوت أما بكر بن زوم أحدهما أكبر من الآخر قياك الملايا هي نتيجة لمتن فناولت السواك أن أكثر منهما الذي يجزينا نوتي أسوأ شيء في نبار كرم فقيل لي يجي أتاك في لي أما بكر كبير أتاك في لي بابا بابا ka ba wa babban girma ba kun san na gaya wasu kwanan da suna wata ya kanta abubuwa uku ne ya janyo gaba ɗaya janyo mu da rana inda za a dawo da su ko mu tarbiyya za ta zama shi Humility, discipline of the city. Wannan sun muka rasa yi za mu ke jan wahala. amma magabata da za ka a ba ka ji har yanzu kana yi da manyan mutane da su je wanda a suka haura hankali suna gaya ma nan da suke makaranta ko da ne ce za a rika gaya ma sai a gaya ma wa'anda su ne manyan mu har yanzu ai sanda suna makaranta su ne yayin su ne ya ba mu aji daya duk da ne domin akwai wannan tarbiyya cewa wannan ba ka bi ke akwai amma yanzu za ku zo a cikin gida ma abu ya lalace a gida ma wannan da za a makaranta to shi ne yake cewa ba da ba su ila na ban da yau ba yace da aka kai da ni kabir ne sauka na bawa babban da na cikin domin ka ga hadisi a wurin salati ne za ku iya jira shi hadisi da ne yake cewa inda ne ke da lillahi ta'ala ikramu الكرامة بكتابة المسلم وحامل القرآن غير الغالب والجاري عنه وإكرام الاسترسال المسلم الذي يمكننا أن يجمع معنا فلو girma man ba abokin barbara duk wanda ka gaji da barbara ka gaji da barbara ka girma man sannan na biyu aka ke cewa hajjin qur'ani da ba ta da alƙur'ani shi za ga iyaye suna girmama ka ko to ka kai suna rika girmama ka ai ta yawo da Allah ka gida gida a wannan shekaru saboda ba shekaru da suke kallo ba su Qur'ani na ke kallo domin in shi ya ce zai da ya yi da kai shi ba Qur'ani ya ce to Qur'ani ake kallo shi za a ce ba Allah ya ba ka alƙur'ani to ne ba ka kada wannan da ka bari ni wani yadda kowa yake sakin baki ya jure a haka kai ba ka ne a wajen da wani kamar da ya ce da an ce wannan halin shi to za a ce a kuri ya kamar da shi da shi shi ba ruwan da an ga shi ko shi shi ba a da shi in ba da da wani ba a da ba ba cewa lallai an aika ne ba ba da kuwa ce a wannan ba domin an ga zuwa ana kai wannan ba da shi a lallai an aika da akwai kama to sai ne wannan shi abu da yake faɗa a ciki sannan da yake kuma shi ma ba ta da alkurani da so gairu gani ne ba wanda yake kurani gulubi ba gulubi wuta gona da ne a ga cikin alarama ne amma ka ji ka ne kana zuwa da social media ko wani gurin na tsangaya ne ka ga wata wasu cewa zan alkurani ba gulubi ne a alkurani ba yi kurani don kuru-kuru kai ba wannan wannan an yi kurani don ku haɗa shi musamman annabi su yi aiki a bayan da wasu ke ana ganin gwani da shi wallahi su kure shi ne gulubi wanda ya ce an gudu gulubi ne a ce ƙur'ani da ruwa Allah ya ba baiwa ta alƙur'ani ba su kaji mujahid da aka ce ya kware alƙur'ani to aka yi ma yana ji ya da ruwa sai ma aka yi ya tabbatar alƙur'ani har har mutum da shi ne shi guda da zuwa shi da shi ya ce Allah ya ba masu ake yi na abuwa yana da mutum da shi ne a ɗaliban da za ka kowa da musulun da kowa wato wanda yake zai da ta ake ma guda ne ya fassara da daga a ce ba su da yi bin dubai ya fassara da haka ce haka ce yi ba wani zuwa ce kalkar wata ƙur'ani ba ko a so ce ƙur'ani ya na tallata aya ne ne wani kwanciyar wallahi ba shi ba kanka take dan ka ko wani zaka yaji da alƙur'ani ko wannan sarki a in ya kwanta shi wajen ce ƙur'ani kai koyi wata koyi koyi da hannu yawwa wannan shi ne amma wannan abin da ake a zo a yi ta gwanin da ana ne ana biya ana wani abu da ana rabuwi wallahi ba su ne akwai wanda Qur'ani zai daure da ana da aljiyawa shi ne kai ka bani idan Qur'ani ya daure ka ko annabi ba zai bani ka ba Allah ya kiyaye على حديث انس بن متناجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر في مكه yace na gani a wani jiran jirgin na gano a wani cewa na yi jira zuwa maka ni maka daga maka ga ila asu bi hada su zai ta gori ga shi shi ne wanda yi shi asu biya nasu wani gari ne yawan da ne kuma alƙawar a kan mafarki ana ba da yi gaskiya ne wa ruya ta fi yawo haƙo haka ba da haɓa ba hali wata mabiya wata hanyar gani mara mamar wani littafi amma da an inda biyu rama sai a da biyu rama kada haka wa'adi sai muka ce kalmar gaba ɗaya abin da take nufi wato a suna tsammani a bi wa'adi na yi eh shi ne abin da take wanda haka wa'adi suna tsammani ila annaha al-yamama cewa wannan garin shi ne wato al-yamama aw hadam ko hadam sun yi wuri fa ila yin madina hadasin nan kamar gari ne a maka ko malawar hajaru ba dai ba dai shi adam yana tsammanin wannan garin wato ya ba ma ko kuma hajar ya ce wani galiyar madina ya ce sai kuma aje madina ne ya tsiri tsohon sunan da ke domin sunan ya tsiri kan na ce da ke nuna jirgi فإن لا تثريب عليكم اليوم يقول الله ko saboda ya tafi babu wani sakin sauran sarki a aka ku da biyo ku ja da ne da wajiyar madina in saboda ya sai wajiyar madina suna ce mata ya shirin amma da biyo ki wanda madina ta ara ya mu yau wa ra'aytu fi ru'ya hadhihi yace a wannan mafarki da wannan sai da gani anni hazatu sai ka na jinjika saboda fankana a kan rubutu an gane ko ya ce fankana a kan rubutu da jinjika saboda ya ce sai jirgin nasa shi jikin saboda sai kari da na jinjika nasa sai ta kari فإذا هو ما أصيب من المؤمنين yake sai na wannan yake za da ta ko kun ta samu tsarewa ko karewa a ce shi ne abin da za a jarabu mu bile da shi a wani yanki an gane ko eh saboda shi ne malamai suka fata na yake wata rana ne aka jarabu mu bile rana ko eh an gane ko ta wani ajiyar da kuma wannan yin gida da annabi ya ga ya fassara mutum ya kai to shi ne jarabawa ta ake yi shi ne fassara an kashe mutum an kuma mutum sabarin shahada sabarin kin sa hada hamsa ibn abdul muttalib shi ne kaje madina za ka ji makamantar ko wajiyar mutum sai ce فإذا هو ما أصيب من الحوت يوم هو لكن ما لا تقول يا فلان ثم أحدثته بأخرى يبقى حكم الانتظار قول لي فأحسن فعل أحسن ما كان إذا تقول تقوم إليه فبين الكيف يبدو أداء بعد يقول لي هذا الماء أو تقول ذاك أول الكيف هذا التلفزيون أول وأنا جاك جاربا سيقوم أدوما وكما حصل yake sai ka koma ya tafi fa ila huwa ma da Allah bi min al-fath wannan ya ruwa ta ko sai aka fassara shi shi da abin da Allah ya wa mu'mini ne ne ba ta umar ya ruwa ta ko to ai mun zo da shi ne kuma ka daga mu dan ka da ya wuri ka da ni ko da wuri ne an ga ni ko Allah ya ra magana mun dade ya kamata a gama yau to da haka sai ne a wato wannan yawon kafa kuma ta kuma kai wacce ma wani mumini ne da hasuwar kan mumini ko a lokacin ai mumini na garuruwa ba zuwa karni domin an samu hasuwa wa ra'aytu biha baqara yake jira an go wasu tabu kuma shi ne ra'aytu biha baqara ko kuma a wajen ruwaya cewa ra'aytu biha baqara yusbahu na hango wasu ya zo ana ɗayan ku ne ba mu sai ku ce wanda mu kai mu ana ce mafi alheri bai na wani mu'minu na yawan mu'mini ya hanyar sai ga shi mu'mine ne wannan fasara ita ce ƙarin dalili a kan cewa mu'mine ne ba da ya ke gudu yace wai da kai ma da Allahu biyan kai yake kuma sai ga shi wato alkairi ya zo Allah ya zo mana da wani abu na alkairi shi ne ko kuma alkairi shi ne abin da Allah ya zo mana da shi na alkairi wato abu sidiki da kuma wato tsawon sidiki da lana na gaskiya allazi adana Allahu ala yawm al-walid wanda Allah kuma ya kawo mana ranar da muke yi wannan kamar hadisin gaba da zaku fassara yake akan yakin badar da yakin uhud da kuma fatawa banza kafin annabi ya wata kan gaba da yake da Allah ya fara nuna wa zuwa ne shine ma ne shine ma da yake bai karu min al-hadith duk yadda da yake ba sai ba da ya kawo mutaqbilan wani ya nau'u min al-wahyi Bakan ya sama iya zaɓi suna ga wasu daga cikin abubuwan da za su faru nan gaba. Wani ya nau'u min alwari shi ma nau'i ne na wani. Nau'u da fi da su na da ranar da zuwa ke yau yawo yadda ta ke fasa da wani fita da kanka. Nau'u bayanin ba a saba sosai ne yau ko wani biyu da kanka. An yi bayanin a kan abin da ya shafi musulmai. Wato na karkacewa da aka yi da ranar da aka yi yankin yau. wannan shi ina ga na ɗauka za mu gama mafarki da ba a yi sun san jini akwai dogon mafarki da annabi ya masa wani sau abubuwan da muka ɗari ya zaba mu da nan sun hanyar da ya yi wani muna roƙon Allah ya gina shi ya ba da sabon da ba da wuta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya kawo mu ikon gunta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya kawo mu ikon gunta Allah ya gina shi ya ba da sabon da ba da wuta rayuwar da ke mana gaskiya da ke yana da kai yana da biya mu da wani da muna da yau ya ga wani na da ke yi da ke ne da ke yi masu da su muna roƙon Allah ya gina shi ya ba da sabon da ba da wuta rayuwar da ke mana iyayen da malamin da ya fi gwamna da zama ya tafiya da irin da yawa da wanda Ina da kwana da kuma da shawara da kuma da wata wani da ta aure a wajen wajen da aure su kuma a wannan gina wani idan da ba wannan da wani da idan da suke yi wani yi da ba su yi a lafiyar da wani lafiyar da wani da wani اللهم علمنا في أخطائنا وأصلح أئمتنا ولا تكلنا واجعل ولايتنا في من خالف واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين. سبحان الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله